الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا جرى الحميد شاكرا زوجا سفر شكرا تدبوئي تدبوئي داربعين دبقين bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da biyar za mu tashi darasi na hamsin da shida shafi shafi na ɗari da sha hudu hadisi mai lamba ta ɗari uku da ashirin da biyu wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar ganda albasa in ji kake karanta littafin amalin yawmi wal laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alai malai yake babun muqadabatin khadim bil bunuwa babun da yake magana kai magana da mai ma aiki kace da shi dana ko mai aikin gidanka ka kira ta da suna eka don kusanto da nesa kusa malik ce kala akbarana abu ya'la kala dasana abu rabi' az-zahrani kala dasana ammar ibn zayd kala dasana salam salmun al-alawi قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني يتي مالك منك ابو يعلى شيني صاحب المسند shi ne malaminsa ya ce da shi shi ma malaminsa ya karantar da shi abu rabi a zaharani shi ma ya jiyo daga malaminsa amma ibn zaid shi ma ya ji daga shehin malaminsa salmun al'alawi shi ma ya ji daga malaminsa da ake kira oke sahabu annabi alaihi salatu wassalam anas bin malik radiyallahu anhu kale yake lamma nazalat ayatul hijab lokacin da ayar hijabi ta sauka jitu sai na zo ko kan wannan babu muka tsaya adkhulu kama kuntu adkhulu na zo da in shiga gurin annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda na saba shiga illa muka ci shi wannan salmun al'alawi shine illa a sanadin hadisi mun yi wannan magana sakin da ya wuce akan da muka tsaya to sai ce فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yace da ni wara aka ya gure ya daga baya baya domin alwara tana cikin al'azudat kalimatul azudat da ake bada ana iya amfani da ita yakin zance yake nuna ma'anar da take nufi gaba ko baya ita wara faljamisu wara akum indu wara akum faljamisu nura to kaga wannan zance ya nuna ma'ana nufin duniya a dawo baya kenan yawwa to tana cikin al'abuzat da suke magana wani hadisin shi salmun al'alawi shi ne illa a cikin hadisin kamar yadda shi malaman hadisi suke faɗa har shi imamun haikali a cikin majma'i gaba'i shi ma ya kawaye masa jarhi cewa yana da illa babu muqadabati rajuli rabibahu bil bunuwa babin da yake magana akan mutum ya yi wa wato ɗansa an gane ko ya yi wa ɗansa ko kuma agola ya kira agola gidansa da ɗansa kaga agola shi ne ɗan da matarsa aka aura ta zo da shi to kai ka kiran ƴaƴanta ko ɗanta da ƴaƴanka قال حدثنا الفضل بن يعقوب القتال قال حدثنا محمد بن سليمان لويل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ابي وجده عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال حديث da yake jigo ne a abin da ya shafi tarbiyya sai malami ya ce malamin sa fadl bin yaqub al-qattan ya karanta da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa muhammad bin sulaiman shine luwayl shi ma ya ji daga malamin sa sulaiman bin ibn bilal shi ba daga cikin malamin sa Ali Wajda shi kuma daga malamin sa Umar bin Abi Salama sahabi ne na cikin sigaru sahaba da Ummu Salama ta tashi ba da uzurin cewa annabi ya aika mata cewa yana son ta da aure ai ta bada wani sharadi ko uzuri cewa a gaya wa annabi ita ta girma tana da kiki sannan tana da yaya annabi alaihi salatu wasallam yake a gaya mata duk da shekarun da ya wuce girme shi ba duk tana da ne shekaru sannan na biyu kiki kuma za mu roki Allah ya yi an gane ko sannan na uku shine dai dai magana cewa tana da yaya annabi ya ce ya'yan shi ai namu ne shi ne abin da muke faɗa wanda aka rasa da yawa yanzu za ka ga zaurawa idan ba zaura ta sake ko aka mutu ko aka rabu da ita da yaya to in mutum ya lallabo zai ce to ba ruwan kusa da yayan ba da kuma magabata can ba aka ce yi ba amma yanzu za ka ga mutum ya ce shi ma nasa wato ɗan dabaru yake amma su magabata ba haka wani shi ta za ga asma bin umay lokacin da wato aka yi wa mijinta shahada Ja'far bin Abi Talib ai wata rasa miji zai ta aure kusan sa akwai biyar in wannan sahabin aka yi masa shahada wa wani yanzu kuma zuwa ya ce bari ya aure ta haka ba zauna ba amma in kaga ana rububi to an bambata gado eh akwai dalili eh wallahi muka to wannan shine sai ce da akwai wanda da yanzu bayan ya aure ta bata ko ta da bi dai ke wuce ina gadan Allah kurukuru ya tambaya ina gadan kici babu daga nan auren da ya lafi ba ba na jin yayi wata saboda ma gadan ya biyu da suke babu kawai shi ke da ya nemi ya san inda dare ya masa to wannan shi ne to kaga a nan kamar da muka faɗa an karɓo daga Umar bin Abi Salama Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu qala shi ruwaya da kansa barkuti yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce udlu ai bunayya ai udlu ya bunayya matso ya kai dana fatan nila abin da ake ci sai ga kun san irin yayan bazawara an zo da su saboda haka ana kawo abinci kawai dau hannun hagu ya danna sai da irin tarbiyya gidan shi yasa hannun hagu ya fara ci kuma ba shi kadai yake ci ba sai annabi yana ga yana irin abin nan in gaban wani dan wani abu ka dauko eh shi abin da da iyaye suke yi za ka ga in za a ci abinci sai a ba ku faranti in kuka zauna mahaifiyar na kallo ko mahaifin so ake kowa a gane ina ya dusa kuna fara ci za a gano kaza a ce kai bari kaza wannan tarbiyya yanzu babu ita domin kowa yawa independent kowa kwanan da daban a gidan gandu kenan ko gidan ba da yawa to saboda haka wannan shine kuma akwai hikima da yawa ko da kana da yalwa a gidanka ƴaƴanka biyu yanzu kawai ka haɗa cikin abin a nan za ka gane wanda zai iya kula da in ma mutuwa kai wanda zai iya kula da kanu mai mahal dalili duk wannan abubuwan a nan ake koya da yawa ana magana akan language in aka zo sai a ce da ya zo gari shafi ma ne ce five love languages sai wasu suka ɗauka iya mata da miji har yaya har yaya yahudawa a yi da suke duk kawo a aiko annabi alaihi salatu wasalam tarbiyyarsu da tsarinsu shine suna gane ni da ran ƴaƴan shi sa Allah da ya tashi ba da kwatanci sai kwatanta ba da tarbiyyar alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ba shi littafi sun san littafin a saurayin da suka san ƴaƴan kaga misalin da Allah ya sun san ƴaƴan suke da baki kuma da lokacin da aka je wani yaki aka dawo ɗaya daga cikin sa akwai da aka yi a yakin Uhud da aka karkashe aka yi wa sabai musula da ta zo hannun ɗanta ko ƙaninta ta ɗauka tana kallon tsago hannun ta ce wallahi wannan wani ne iya tsago saboda yadda aka yi ma kata kata ba za a gane shi ba amma hannu da ta ɗauko ta ce wannan wani ne amma yanzu aunawa za ka yi ka gani kai musamman maza musamman maza za ka za ka je siyo takalmin ɗanka in ba kai za a waje an mai da kai so uku ba dai ita ba uwarsa ba shi da biyu zai ga dajo mai yayi matili to da haka wayannan suna da muhimmanci matuƙa suna da muhimmanci wai wani malamai da yawa sun yi littattafai tarbiyatul aulad tarbiyatul abna fil kitabi wa sunna littattafai ne da yawa osar din da yawa wanda sai wanda kake so zaka dauka karanta zai nutar da kai zai kuma kar ku dauka wai sai ka haihu ba sai mutum ya haihu ba tun yanzu da kake da wato dama ta bibiyar abubuwa ka fara tanadi da matar aure da 'ya'ya ba sai an same su ake tanadin su ba ba sai an zabe su ba an gane ku saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi a kuma kula to bari ku ji annabi bai kyale jiwe ya ai yaro ne yadda muke yi ya ce ai baka ga yaro bane yaro ya kulin ni wa ajabi ya ce ai yaro ne yaro ya yi wani rashin ladabi ya yi rashin kyauta sai a ce ai yaro ne bari ku ji abin da annabi ya sai annabi ya ce matso nan ya kai dana fatan millah ka ce bismillah shekara uku hudu biyar kar ka cewa yaro ne koya ma suna koya ga shi nan saboda ya rike shi ya rawaito hadisin bayan ya girma sami laha kai ma yanzu za ka iya tuno wani abu da mahaifin ku ya taba gaya ba kana kankani ba a manta shi a wannan faliti ta yanzu ake isar da sako a faliti ta yanzu faliti ta yanzu kuma ko ba ka da lokacin ka ɗau yaron za ku tafi unguwa a lokacin kake canjin mutum abin da kake so yaro ya rike za ga ka jefa kalma ɗaya biyu ba a manta ta musamman ka haɗu da yaro ɗan jarida ne yawan tambaya wani za ka yana da tambayoyi saboda aiki ɗinsa yana motsi sosai saboda haka sai ya ce ba abba me kaza har ka gwada shi ba shi amsa kai ka ce kai ta gwada yara ka ce kai ba ka san tambaya an je tambayi wasu ne yau wato gwara kai ka bada amsar in abu ne mara kyau yi kuma zai amsa ba kuma amsar da ya ba shi da zai wata addini ba ta haka ba ta ku jin nayon faɗa wata kalma cewa haihuwa ba dole wani amma kura da 'ya'ya dole ne to wayannan abubuwan suna ce abubuwan da zaka kula da su suna ne saboda haka a nan wani lokacin an zo ana zaune yan minti talatin din da kuke da shi ko kallo ake tare zauna za a kallo a yi da kai da zarar wani abu ya faɗo kana gani ka ce a kun ga wannan ba kyau to in Allah ya daren da baka nan ma kun mata kunna za su ce abba ya ce ba kyau su kare da kansu za su don da baka ba wai kai kana nan ba a ce sai ran da kake in wannan ne to ran da ka faɗi ka mutu ba ko ran da kai tafiya sai a yaya amma suka gamsu cewa Allah madaukakin sarki yana kallon su a komai to da kana nan da baka nan za a ce a kalli talabijin kai da yayanka tare duk gurin da kaga cewa wannan tashar za a ji kunya inda yara to bai kamata a kalle ta ba ko ai akwai abin da aka yi kanka musamman waɗannan abubuwan turawan da marasa kunya da ake da su za a ga aka yi wani abu sai ka ji kamar ka nufi ya koma sallan magani yanzu zira ya kato da yaro ya kake ji in ka haɗu da yaro dan kurin la ya tambaye ka yace me ake nufi da kaza ko wata daga cikin ɗaliban mu iyaye mata da tijuwa ce ba tace ana ta amibiyoyin nan da suke ta bayanin taɗe taɗe taɗe da sai yadda take yo umma wani ya taɗe saboda wannan yawan faɗan nasa kamar tallan dani yawwa tallata shi aiki eh saboda haka ai dole da illa aikin ya huta in ka haɗu da yaro yanzu yaran mu ne sai ta tafiya to me ya aiki ne kawai da haka ce ba ƙarya ba kyau ya san ƙarya ba abin da ba daidai ba kenan zaki ba kyau ciwo wani mutunci ya zan wallahi sai ya bi kurin lafiya ya gano ni gwara kai ka gaya masa ba in ya so in ka faɗa tunda ya kai gabar da zai zo sai ka ce masa amma abu ne da Allah baya so kuma kalmar ma ba a so a faɗa ta in Allah ya taimake ka sai ya rike saboda haka wannan shine idan aka zo aka idan kake yanzu kai tsarin da cewa ai gidanka ba talabijin to zai karai a makota gwara ma ka kawo ka yi monitor ne ka kalli duk inda ba ka so a gani da an zo gurin sai ka nuna mutum ko wannan dunya ba za su ke yadawa kana yi kuma kana addu'a to Allah ya za ka komai ya tafi an gane ku to wannan shine abin da yake sai yace qul ya bunay ai bunay yace ai bi ma'ana ya fa tambillah ka ce bismillah wa kul bi yaminik ka ci da hannun dama ko ga majara balan din cewa dan amarya ne wa kul bi ma yalika kuma ka ci gaban ka ka daina cin gaban mutane da an zo ka ga mutum tabi'a ce da yaro ya fara wannan ka ga yana ciwo gaban mutane to in an ba ki ajiyar kuɗin jama'a cinyewa zai kwarai kuwa duk ɗabi'a yana nuna haka wani za ka ga nama ne guda ɗaya guda biyu ne sai ka ɓoye ɗaya sai ka ka kawai ka riƙa monitor kana yi gaban ba kallon ta ke ka ga ya za a yi lokacin da ka ga wani yau wani wayo ya haɗa da lomar ya cinye to ka san cewa wannan yana buƙatar sai amma da zarar ka ga ya raba biyu ya ba ɗan uwansa to zai kaunaci ɗan uwansa sannan aka ba shi lalitar gwamnati ba zai iya mai kuɗin jama'a ba duk wani abubuwan da kuke gani ana tuhumar wani ya hau shugabanci ana tuhumar da biliyan kaza tiriliyan kaza wannan matsala ce wallahi to dama mutum ya saba da handama tijini to sai kaga an ba shi dukiya al'umma zai wuce kanta domin sai yan uwansa ba ya kasa kiyayewa ballan da ta ya ayyuhan nan da yake ganin cewa wannan ma halaliyar su ce dan Najeriya gani yake in ya je ya samu kudin wai aka je kiyama ba sai an mace ku aka nazo wasu matasa wasu suna tattauna ba fatawa ka bayar haka wallahi barna ce wallahi barna ce Allah eh duk wanda ya bada wannan fatawa ya bada barna domin kun ga ai matsalolin ƙara gaba suke ƙara gaba suke saboda haka sai an biya to ka ci gaban ka kullum ko dan ka ki kadai ne in zai ci abinci kai kula da wannan a kula da shi hadisi ne mai kyau kuma wannan hadisin za ku ga wata ran muna tattauna da wajen likita a ɗaliban mu na juma'a take cewa to mun yi wannan hadisin a adabin mufrad sai take cewa ai kwanan da matura sun yi bincike da muke cewa kuma kun ga hikimar sa hannu bayan annabi bayan an gaba tsaf sai wani al'ad a tsari a sai suke dan ya su ba ana cikin ci ba kaga akwai yaron da dillo ba sai ya tuɗe hannu nan ma sai ka sai da shi kace masa ai kazan yi ba a tuɗe hannu sai an gama sannan ba a barin ragowa kaga hikimar iyaye sai a ce albarkar abinci na ƙarshen sa to saboda haka idan aka zo sai take cewa ai ɗaya daga cikin turawai sun gano a yanzu lokacin da wato mutum yake cin abinci sai ya zanto baya magana sannan ba wani abu da ya dauke ba hankali kamar na kallo na kallon talabijin iya abincin yake ci sai suka ce wai kwakwalwarsa yana samun hutun kwakwalwa sannan kuma hannunsa hannunsa da yake ci yana gaya ma bai kyakkyacin abincin shi kansa abincin an fahimta da kyau ko banda albarkar da zai ɗebo yayin ɗebo abincin da zai kai baki wayanin da yana da wasu sinadarai da ke taimaka wa abinci wajen digestion wai su yanzu suka gano wannan Dukkan su malam dabbobi su Abdullahi na Gwandu a jin gaya ma fawa'i su malam Ibn al-Qayyim a cikin Ibn Nabawi ai an gaya ma fa'idodin koyi da Annabi alaihi salatu wasalam duk abin da kaji Annabi ya faɗa to akwai hikima alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu da annabi ya ce idan kare ni lallaye a cikin kwano ku wanke sau bakwai na takwas ɗin ku sa ne kaza wata ruwa ya na farkon ku sa kaza sauran ku sa ruwa ai akwai baturan da a rasha tsakanin rasha da amerika dalilin wannan hadisin hadisin abu huraira dalilin da ya musulunta saboda ya zo ya ce shi bari ya experiment ya ji an faɗi hadisin da turanci ya bari ya experiment ya ɗauko ya bar kare da kun san su suna rayuwa da kanuka sosai ku a tsotson baki da ake zuwa kama musu aiki a hotel sosai ku akwai gurin da za a je ka ga wato za a gaya ba wannan ban ɗakin na karnuka ne zai shiga ciki ya ba hayansa ya danna abin sa ya fito ko kuma ita mai kula da jiji shiga da mai sarki dukkan su nan a wata wata aka nuna mun da wani da muka zauna da shi a maka makociyar da ya shiga ga wannan yace rainan karnuka take na ni ce amma da karnuka ya nuna mai yace kawai ta fito ya dauke ta auto wata take ba da karnukan ta guda shida din ta do sai yace mu baba na ta bane na gidaje ne duk iyayen gidan sun tafi aiki sai aka kawo na ni raino duk wanda ake biyan ta saboda haka ta har yanzu yana waya ta kawai ta kawo da su sai ya ce yana kofar gida ya kawai ya mata bidiyo ya ce ita aikin ta kenan aiki ta kenan saboda haka ne ya zo sai ya shiga lab sai ya ɗauki chemical masu ƙarfi sai ya wanki ya fara haskawa sai ya hango organism masu microorganism da yawa bacteria da yawa a ciki sai ya gani duk wannan virus din yana ciki sai ya sa chemical sai ya wanke sai ya ga wai kamar sun da sai ya kuma sa chemical din ya kuma wankewa ya kuma sa microscope ya ga kamar dada zuwa yake sai ya ce let's try that one kuma wancan da aka ce hadisi saboda haka sai wanke da bakwai sai ya zo baya ya wanke yana haka sai ga babu ko daya shine ya zo ya musulunta sai ya rubuta hadisin da translation ɗinsa over office ɗinsa aka manna masa shine dalilin musulunci saboda haka da abin da kaji annabi ya faɗa akwai hikima ka fahimta ko baka fahimta ba akwai hikima dama ba so ake sai ka fahimta ba kawai so ake ka bi shi an gane ko so ake ka bi shi wannan abin fa gaba ɗaya su sun tashi daga yi malam ina malam da ke duka sun so ba dan ba ta rike yanzu nan duka wannan shi ne to sai ya ce to kun ji yadda hadisin ya fito ba ba mu kai ba mu aka bace rasuli a kawo babi ne da yake magana akan yaya mutum zai wa dan uwansa fada kun ji wai wani babi kuma yaya mutum zai wa dan uwansa fada قال أخبرني محمد بن سعيد ابن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي kun san kafin wuce wannan hadisin mutanen yanzu suke koma rayuwar rayuwar tarbiyyar su koma irin ta larabawa ko ta turawa ko kawai ture ne za a yi abu ya ce don bi su bi da yawa don bi a nan irin wayannan kalmomin da ga wai mutane sun aro su ake ta koma wannan mu kuma a tarbiyyar mu ba haka tarbiyyar mu take ba in mutum yi ba daidai ba za a lajabtar da shi akwai ladabi shi za a yi kaga me yake kira wannan wata daga cikin iyaye mata a cikin ɗaliban mu da ta ji da ta ji Saudiya kun san yaran Laraba nan ba ta jin magana a ba ta yaro wata nan zuwan mu na farko na ga yara suna bala arabi ana sallar tarawih zan magana Allah ya diga alaji garba a duwe a amma da rabu da su ɗayan sarki ne nake me ɗayan sarki kamar yaya bar ba mu muna sallah wallahi suna bar ɗan yara kawai sai a zuntumo da wannan mu ba mu saba ganin wannan ba to ita da tafi suna zaune wani yaro yana ta kaiwa ya komo kawai sai je kalli fuskar wannan zai jira ya tsanka mata ba a yana zuwa gurin hajiya zai zo gurin da ya kira hannu ya mare ta kawai ta rike ce karama sai uwarsa ta ruza ihu ta ce ba ta gani ya mara ke ba kuka tsere ina ce sai ba shi ta zo ta ɗauki ta rike abin da ta ce wallahi ya kuma ma gina sai na rama ko ɗan yara ba wanda ya taɓa ma gina sai wannan shi ne kawai to su haka so ake yanzu rayuwar ta koma irin wannan la saboda haka dole akwai kwabamuwa samu tarbiyya shi yasa wanda ya je suna dawowa da babu dan sai kai shi kara a kasar waje wai saboda ya matsa ya matsawa ya kira wa police ya lallaba shi suka dawo suna zuwa airport ya zare da ya rika tafka ba dan lallaba shi ya je da aka dawo ya rika tafka aka yi kan sai ya gaya wa mutane ga abin da ya kowa ya matsa aka waje sai da ya mawa wani mukalafa yake kuma ga yadda za ka koma tarbiyyar nan buwa irin mutum ba yawa ba irin ta bace to shi ne yace kai ba mu'adaba to rajuli a kawo yaya mutum yaya mutum zai yi wa uwan sa fada a musulunci wai sai an gaya ma ya za ka yi wa dan uwan ka fada قال أخبرني محمد بن سعيد بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي قال انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني يأتي مالك محمد بن سعيد بن هلال ya karanta da shi shi ma ya biyo daga shirin malaminsa mu'aba bin Sulaiman shi ma ya ji daga malaminsa shi ma ya ji daga malaminsa Fulaihu bin Sulaiman shi kuma daga Hilal bin Ali shi ma daga shirin malaminsa Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu kala yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabbaban annabi alaihi salatu wasallam bai kasance mai zagi ba annabi baya zagi shi ma ba za ka fassara shi da me ba da babun sa na larabci irin ayat da muka wurin lahi kaga tabbab da yawan zagi kenan za a ce wani ai mai yawan zagi ne shine duk magana da yaji ya kudin tun wata a kowanne za ga a ce abokai ɗabi'a su kenan ko abu ya burge shi da wanda bai burge shi ba ya rasa aja to shine ba za ka fassara domin mun ce tabbab sigatul mubadala shine kaga an kawo shi da da yana da kifiya biyu ne kishiyar kishiyar mai yawan zaki shi ne mai zaki da kuma mara zaki shi ne kishiyarsa to kaga annaba ne zaki islam ba ne zaki ba ne kwata kwata ba za ka fassara shi da babu sa kamar yadda Allah yake inna Allah la yuhibbu man kana khawanan atima Allah baya son mai yawan haɗi to yana son mai haɗin ka dan kenan a inna Allah la yuhibbu al-kha'ini shine ayar amfan yadda ta faɗa baya san masu haƙiƙin kwata kwata to shi ma nan ba za ka fassara shi da ababun sa ba annabi baya gadi sam wala ba haja kuma annabi baya albasha shi ma an ya ka fassara a kai na ko kai sai a ce mai yawan albasha yana dan tabawa kira ma baya yawan yi to annabi zai ka ce wala ba haja kuma ba mai albasha bane wala la'ana kuma ba mai tsinuwa bane shi ba za ka ce mai yawan inuwa ya ce minti yana ɗan yi kenan a baya yi kwata-kwata dabba ce aka taho da ita za a tafi a cikin ayar ruwa ta mata ta ce wannan tsinan na raƙuma annabi ya ce wa zai ce kai magana na aka ce wanda ya ce to ja raƙuman ki ki ware ki domin ka tsinuwarsa ta shafi namu kada tsinuwar raƙumin ta ta taɓa namu haka aka gaya mata saboda haka kaga wannan kenan domin kace wa abu Allah ya tsine masa kace Allah ya nisanta shi da rahamar Allah at-tardu wal ibadu an rahmatillah shine Allah an gane to wannan shine abin da ya kamata a lura tana yi ai wannan abu kawai wata za ku tsaya shine abin da yake daidai to wannan shine to kaga sai yace um kana ya qulu li ahadina inda al-mu'ataba annabi ya kasance yana gaya wa ɗayan mu lokacin da zai mafada sai yace da shi malahu taribat yaminu kamar a wata ne kace kai ne yake damun ka me yake damun ka ne haka shine abin da annabi yace me yake damun ka to shi ne abin da annabi zai ce malahu sai wata yaminu kaga yadda muke fassara a hadisin bukari na cewa tun kawul marati li arba'in li hasadiha wa limaliha wa jamaliha wa li diniha fadbar bi zati dini karibat ya daka to wannan kalma ce a gurin larabawa da suke kawo ta kawai yayin da wani abu ya faru ko na daɗi ko na rashin daɗi in aka ce karibat ya daka a gurin abin da yake daɗi shi ne kari ba ya daga Allah ya sa kai albarka Allah ya sa hannun kai albarka amma idan wani abu ne da kai na rashin kyauta sai a ce amma baka bai da bawo yace wallahi baka kyauta ba lafiya ka kalau kuwa irin wannan kalmomin su ne lafiya ka kalau kuwa to ji ne irin wannan kalmar kari ba ya minu abin da ake ne babun mudaratin nas babun da yake magana akan wato kun ga yadda annabi alaihi salatu wasallam yawa bai fitsari a masallaci ba balaraban kauye ya zo da fitsari ya dame shi yana tashi ya tafi kusurwan masallaci kawai ya miƙe ke ya fitsarin sa wasu sabai suka fara matsawa kai kai kai yake fitsari aka bai ya gama sai da ya gama annabi yake ku kirawo can gurin kuma ku je ku ɗebo guga na ruwa ku fara don masallacin ba ta kafin babu tayi ya ne yake ku fara a gurin da ya zo ya zauna yana ce wuri yana bukin kita saboda su da yana umar sun firgita shi fitsari a masallaci saboda haka kawai sai annabi ya ce da shi nan bawa Allah nan gurin nan masallaci ne shi kuma masallaci ba a komai banda sallah da karatun alkurani da zikirar Allah ibadar Allah ake a masallaci saboda haka ba a fitsari a masallaci sai hankalinsa ya kwanta yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamma ala ahadin ya Allah ni da annabi Muhammad mu kai ka jika mutun nan gurin kaka jika kowa wanda mu annabi ya murmushi yace to ai ka tauye ka ma sai abin da yake mai fadi rahmar Allah fa wa rahmatullahi wasi'a fadi ne da kuma kace saboda wannan firgita jin da ku duba ku gani fada da ayi ba amma sai da aka lallake shi to wannan shi ne babun mudaratin nas babun da yake magana akan kakaci dan yin raha mudarati kakaci ko raha da mutane قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أسباد قال حدثنا سفيان الثوري عن يوسف ابن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال sai malami yace malamin sa Abu Aruba ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Al-Musayyib ibn Wadih shi ma ya ji daga malamin sa Yusuf bin Asbad shi kuma daga malamin sa Sufyan al-Thawri shi kuma daga malamin sa Yusuf bin Muhammad bin al-Munkadir Muhammad ibn al-Munkadir mun ga ba da misalin sa babban malami a cikin malamai anan shi kuma ya jiyo daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول مداراة الناس صدقة أي يوم wato raha da mutane shi ma sadaka ne kai wa mutane raha shi ma sadaka ne babu jarki muwajahatin insani bima yakra babu da yake magana akan kare barin wato barin fuskantar mutane da abin da ba sa so ka san akwai wanda idan ne san baka san abu ma shi yake ba sai ka zo sai kawai faɗa abin da ba ka so ba sai ya gaya ma to a koyarwa annabi alaihi salatu wasalam wannan baya cikin tsarin koyarwa annabi idan mutum baya san abu da haka ko kwatance za a yi in ka san in ya ji sunan da ake faɗa wani sunan banza da aka samu ba zai ji daɗi ba kar ka faɗa abin da aka ce kenan قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال ايه مالم ابن السلي يجي يهدي مالم انت صاحب صاحب السنن امام النسائي بن ابو عبد الرحمن ya kan da dinki kuma ya biyo daga malamin sa Qutayba bin Sa'id shi ma daga malamin sa Hammad bin Zaid shi kuma daga malamin sa Salmi al-Alawi an gane ko shi kuma daga malamin sa wa shi ne wannan salmin alawi mun yi bayanin da tun a baya waye yawa shi kuma ya jiyo daga malamin sa Anas dan Malik ya ji Anas dan Malik radiyallahu anhu yuhaji yana bada yana zantarwa kale yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaji wa rajulan bi shay'in yakrahu annabi kira da mun Allah tabbata gare shi ya kasance yana fuskanta yawa to kaga ya goji goji ana wa shine didi ina wa kana yasa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwajihu rajula bi shay'in yakrahu annabi kasance yana fuskantar mutum da abun da baya so ba duk abin da annabi ya san baka so baya baya yi ba halaji yake wa dakala alaihi yawma rajul wata rana wani mutum ya shigo gurin sa wa alaihi akarul khaluq yana sanye da alama ta wani turare alkhaluk turare ne da ake takuɗa shi da za'afaran amma aka sa yana jirwaye a jiki an fahimta da kyau kuma ba kuma ta ba a baya ai an faɗi turaren maza a yake turaren maza shine mai alama ko mara alama amma ne kan na mata kuma alama yawwa to annabi yana kyamar ya kasa irin wannan turaren mai launi makaru yana kyama haka domin ka za misali tuna su ga yanzu farare ne ai zai bata ma kaya ko kai yanzu in turaren ka mai lamba ya za ga baka za ai ka sa in dai yau to wani turaren za ga mai kanki ya sai yayi wannan alama to sai ka sa ko a kaya mai duhu in ka sa a kaya mai duhu ba komai domin ƙanshin ake so to saboda haka sai ya sa ya taho kayan su yawanci barare ne sai ya jirwaye ka zai nuna mutum kamar bai da tsafta ke to da ya zo annabi ya ga wannan a jikinsa falan ma kharaja rajul da wannan mutumin ya fita kada sai yace law amartu ma hadha fa yaksilahu ina ma za ku ga ya wancan ba Allah ya wanke wajen shi amma annabi yake ga wa sai da ma za ku ce mai ya wanke shi ne magana da ake yi idan wani ai gaba gaba ce akwai wanda yana yin wata kwatariya idan kai ka faɗa ba zai yi ta ba to sai kai kokari ka bari wanda zai iya gaya mar ya gaya mar yawwa domin kada a yi asara al'amuru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar to shine wannan babu na gaba babu ta'arif bikin babu da yake magana akan yin jirwaye da bai kamar wanka da wani abu jirwaye ne kamar wanka sai kuma me kayan magana sai me kalmomin da ake iya ba a tarif hannunka mai sanda yau irin wayannan kalmomin hannunka mai sanda shi ma yana ci ko ka ce jirwaye ne kamar wanka ko hannunka mai sanda ko tayin magana duk ɗaya ne akwai wata kalmar ma da malamai suke faɗa duk yana fito da shi domin shi misali hannunka mai sanda kamar da Allah yake wala junaha alaikum fima azabtum bihi min khidmatin nizai aw akanantum bi anfusikum kaga idan mace mijin da ya mutu ai bai halatta kalima aure tana idda ba idan tulo ba ko amma ya halatta in kaje gaisuwa bayan kai masa gaisuwa ka ce wal dan sannu wallahi ba shi kadai kike kuka ba ni ma je kuka na rike kaga wannan hannunka mai sanda ne domin yana kuka mijinka ne ba mijinka bane sannan ko kuma bayan an yi wannan kawai bayan an kwana biyu kawai ka taho da kayan abinci ta yi wata biyu ka kawo ka ce gashi nan a ba yara a saboda irin wannan yawwa ina tausaya miki domin wannan yanayin bai kamata a ce ba da kin gama ta gaba ya kamata ki gaya mu kaga wannan shi ma zabo ne dan jin da kake cewa da ta gaba za ka aure ta an fahimta da kyau ko kuma bayan kayi wannan kayi shi ba mika ce wallahi irin wannan abin da ya sa ni kaina ba na son zama da wata daya shi ma sabo ne an fahimta da kyau ko yawwa domin kaga yanzu misali abin da yake nuna cewa gashi nan ya mutu idan matarsa ta mutu shi yanzu da mata daya kaga shi ya fara kama kama shi ne yake wata sako yace irin wannan dalilan ne suka sa ba na son zama da wata daya domin ba a san yadda ta Allah za ta kaya ba ka dai mika sako ba da da ya halatta eh in dai kayan magana kai ko jirwaye ne kamar wanka ko kai ta zuwa duk ta ji dai kana kai wa yake wani abu ita ba ta san haka kawai ba dan kike ba da ba me yasa da baka kawo ba an fahimta da kyau ko to wannan din sako ne ko ka ce da ita dan Allah kina gama kina gama inda ki sanar da ni akwai wani muhimmin sako da nake so in gaya mu ko kuma akwai wani abu da zai faru sako ne domin wanda suke da wannan tsarin da aka bibiya suke kwanakin ma sun sa hata a cikin wayar su rana kaza za ta gama ta kama saboda haka kina gama kafin ki ankara ma za ki gaishe su dan kan ma wani ya zo ya ya makafa eh to saboda haka wannan shine ta'arif shi kuma ya halatta ya halatta قال أخبرنا محمد بن جرير الطبري إمام الطبري شيخ المفسرين دي كذا إيه imam al-mufassir ashe kaga bayan mutafannin ne bayan qur'ani kuma akwai hadisi eh kana da abin da kaga wannan kan zarabi ne ga qur'ani to domin ga malamin qur'ani shi baya da ruwa ya hadisi to ko ai dauka zamu shi za ga wani malami ya karamin littafi akan rabi akan yan qur'ani din yana ta kawo irin wayannan malaman na qur'ani kusan da su ya rika rabi cewa to malaman qur'anin ba su ba ba su tsaya iya qur'anin ba wanda sun ji ku fahimtar Qur'anin ko قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا سعيد ابن عوف قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطلق عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال شيخ المالبي ابن السن يتي مال منسى محمد بن جرير القبري يا كرم تدي shi kuma ya ji daga malamin sa fadl bin sahal al-a'raj kaga nan ai saboda ne wato baya jin haushi an faɗa sahal ya fadl bin sahal suna da yawa in kana duba a cikin tarjama tarjal suna da yawa da aka zo dan a bambance sai ake cewa gurgun bai kuma da ba an ce sahal gurgu sai ce na'am inda zai da haushi ba za a faɗa ba amma kaga a cikin malaman hadisi akwai wanda ake namanta waye daga cikin har Allah ya je na taɓa gaya muku anan shi sai wani wanda ya kuma gaya mar da muka karanto a isnadin muka ji amma mu mu wata jabi mu tunda rubutowa aka yi ɗaya abin da aka rubuta ke yawwa amma a lokacin da ana gaya ma wannan sunan sai da yin Allah ya yi so da haka wannan arabcin baya damuwa shi sa ka ji an faɗa ko kuma mu biya wani a ce ma azzayyat mun sha biya ko yake da mace wajen jini duk mun duk akwai su a ruwaya eh ko khayyar a ce ma wani tela ne duk gasu nan ko annaja duk muna da a cikin islami to shi da yake cewa a shi kuma daga malamin sa ta'in ibnu hauz shi kuma daga malamin sa shuba eh amirul mu'minin bil hadith shi kuma daga malamin sa katada ibnu da'awat as-sadusi wanda muka ce makawo ne amma kwamfuta ne duk abin da aka karanta ba ya rike kenan eh shi kuma daga malamin sa mutai shi kuma daga Imran bin Hussein shine sahabin da na'am shine sahabin da malaiku suke wa sallama yana ji Imran bin Hussein eh sawa saba tauhidi shine kam gaskiya ya kai wannan martaba domin yana ci wanda na farko bai da dambi ba duk wani abu na dambi ba ruwan sa dake har sai daga kama dogaransa da Allah duk abin da ya same ni ce Allah ne tsora ba kuma zai yayi to wata rana da ya rashin lafiya ce ya kiya shi ne ga malaiku sun daina zuwa duk da cewa malaman da su malaman tarjama suka ce daga baya sun dawo sun ci gaba da yi masa sallah shi Imran ibn Husayn Fisal radiyallahu anhu kan kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace fil ma'arif cikin jirwaye ne kamar wanka cikin sayan magana manduhatun anil kadhibi akwai wadatarwa ga barin yin ƙarya abin nufi ba sai kai ƙarya ba kawai kai amfani da sayan magana ya fi masu an fahimta da dogo misali wata rana wata dattijuwa ko dattijuwa ce ya rasu yaushe ne tashi alkiyama sai annabi ya kalli wani yaro a cikin ƙananan shekaru da yake kafin wannan da ya furfura wannan da aka yi magana ce yanzu yana nan shekara dubu ɗaya da wani abu baya amma ba duniya amma har yanzu ba tashi an jiya ba mai annabi yake nufi kayan magana ya yi marcewa kafin yaron nan ya tuba kai ka mutu kuma man ma da kamar ya mutu shi ne magana da ake nufi kafin wannan yaron ya girma kai ka mutu kai kuma kana mutuwa biya maka da daji da daya shine magana da aka don gidi ta yin magana ta arziki to shi ne mandu hasin arziki da mun biya wannan adabul mubarak duk da shekarun da yawa an gani akwai wadatarwa ga barin yin karya in ka iya tayin magana ba sai ka yi karya ba babu ibahati zikri ma yakra babu da yake magana akan halatta ambatar abin da ake cewa makruhi ake kyama ya halatta a faɗa a ambaci قال حدثنا الحسين بن عبيد الله عبد الله بن القطان ومحمد بن حرين ابن مروان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمله عن عبد الله بن دينار الاسلمي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا شيخ مالك بن السن يأتي مال منزع حسين بن عبد الله القطان يا كرم جدي shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Quraini ibn Marwan shi kuma daga jeyin malamin sa yace duk dubiyin sun ce Hisham bin Ammar ya karanta da su duk dubiyin shi kuma daga malamin sa Hatim ibn Isma'il shine dai hakim da na faɗa na ce baban gwale ne wa kansa alkunya da da shi Abu Hatim da yake faɗa wannan hakim din sai ce shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abdurrahman bin Harmala shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Dinar al-Aslami shi kuma daga malamin sa Urwa ko da shi jiwa bango ala Tariq nan ne Tariq Abu Tariq eh shi ne na tuna shi kuma daga malamin sa Urwa shi kuma daga malamin sa na Aisha radiyallahu anha anna rajulan hakika wani mutum mubahamin kenan استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي شكو قرآن النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي إذن شكوه تو ليه بارو سيك فلما سمع صوته قال يا إذا النبي يجمل يسا كابن يجبو قال فيك بئس الرجل أخو العشيرة من يولى عزيزة سر سر دواني وأتو تنقوان ديني abin nufi mutum ne ya zo gurinka kuma ba ka so kuma ba yadda za ka yi ai za ku wani sai ya gaba korafi kowa ya ce zai wallahi kaza kaza kaza sai kuma ya daga in kuma ya daga sai ka ga ya saki jiki yana sai ka rika mamaki ko to irin wannan ne ya gani wallahi ya maka mu yin ana dauka zai ce kaza ka gama mija kuma ya daga wani ya haka yi ne kaza kaza kamar ba ai ba sai ka kake gurin sai ka rika mamaki to akwai dalilai da yake sa ya haka wani saboda tsoron makircin zargarin da mai oganka ne a gurin aiki abin da da ku makiri ne a gurin in ma baka bi ka daga ba wani abu zai sa ka nishi ne da da ne abin da da ku ko kuma takura ma dai aka abin da ba haƙƙinsa ba naka ne amma ba yadda za ka sai ka gama korafi sai kuma ka daga dan o sai mun fara zaki ba an gane bari mu jaji to a gurguje sai ce to sai ce balan ba an da kana in ba saka ilmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da shigowa sai annabi ya takamma fuska misali na riga na yi balan ma kana da ne da kana sai kala sai ce ya aida ya ji aida inna sharran nasi man yattaqin nasi kufarshu mafi yawan mutane ne wanda mutane suke tsoron albashinsa ai akwai marokin da zai zo za ka ga ba dan Allah ka ba shi ba dan kawai ya gudu ne saboda kai dai ba ba ya jaza ba baki ba yawwa to wannan shine abin nufi dai mutum ya san ya zai mu'amalanci kowane irin mutane da kazaran mutum ya zo an madarakta ya zama principal rana ɗaya a guri ɗaya a kowaɗanda duk makircin su da jerin su je kayi hakuri ka kwantar da kai in kana so ka zane gurin in ba haka wasu za su kaɗe ka wannan na ƙasar da kake bi cewa eh su wallahi duk dika da nan gurin su za su haɗe ka wannan gini na a cikin waya ina da irin wannan matsalolin ne shi da kullum magana da ake saboda yanzu an daina kiwon dabbobi na mutane wajibi ne ma mutum ya zama ahlul sunna wajibi ne domin ka iya addu'o'in annabi na safi ka iya addu'o'in annabi na yamma ka iya raukar ciyarwa duk wani abu da za ka yi shiga gida fitowa da ira irin waɗannan ka koyi addu'o'i da ake sai ka zauna lafiya kuma ya zanto zuciyarka mai kyau ce maka kullum kowa da komai ba amma duk yadda kake addu'a idan muku ne kai kun fahimta da kyau ku to lallai za a samu matsala abin da ake bukata shi ne mutum ya zama mai mai kyakkyawar zuciya sannan yana addu'a baka kullum kowa da komai ba to za a ga bokaye za ka gajiyar da su wallahi za ka gajiyar da su wani duk wani wanda zai zo da kulumboto da wani champion da da waye Allah zai isar ma Allah ya samu zama lafiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalanta wanda muka kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen kyawawa da ko da ɗaukaka iyayen mu da malaman mu da ya mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka tsara su da gafa ba sai kuma Allah ka ba tsara mu da wani mai amfani yan uwan mu da suke da bukatu na alkhairi ko wanda iri ne na alkhairi Allah ka biya mu muna roƙon Allah da sunayen kyawawa musulmi marasa lafiya gidan da asibiti Allah ka ba su lafiya